أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tafa daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na sharhul aqidat al-tahawiyya inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan darasi na bakwai akan nukuta ta 36 zuwa ta 37 a cikin littafin nan kenan insha Allah ta'ala malaki cewa warru'yatu haqqun li ahli aljanna bighayri ihatatin wala kayfiyya kama nataqa bihi kitabu rabbuna wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala wa 'allamahu وكلما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم ما سلم في دينه إلا من سلم من إلا من سلم الله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه كلمة سديبة ذا متاشا أكن نقطة 36 شدة أكن تنمك إن شاء الله تلاتين شدة دي إن شاء الله قلت نوتي ta 36 kenan din insha Allah na wannan lokuta malam yana magana akan war ru'ya menene ar-ru'ya shine ganin Allah subhanahu wata'ala haqqun li ahli aljanna gaskiya ne ga aljanna ɗan aljanna gaskiya ne za su ga Allah wannan aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a cewa 'yan aljanna za su ga Allah subhanahu wata'ala a gidan aljanna kenan dole a yi itikadin haka bi gairi ihatatin wala kaifiyya ba tare da nema ka san ba yaya abin zai kasance yaya ganin zai kasance wannan ba a saka baka nemi wannan binciken kama na taka bihi kitabu rabbuna kamar yadda muka sami bayanin haka a cikin littafin ubangijinmu Allah subhanahu wata'ala wujuhun yawma idin nadira Allah ke cewa a wannan rana za ka ga wasu huskoki suna kyalli ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijinsu suna gani suna ganin ubangijinsu yace wa tafsiruhu ma'ana haka alama arada Allah ta'ala wa allama za su ga Allah yadda Allah ya so kuma yadda Allah ya sanar wa kullama a zalika fi zalika min alhadith sahih kuma bulgwadan abin da ya tabbata a cikin hadisai ingantattu daga manzo sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala to haka abin zai kasance kamar yadda ya faɗa kenan mu namu kawai bi ne babu zancen bincike a kai wa ma'anahu alama arada kenan ma'ana haka za mu ga Allah ta ga yadda yake so la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina ba ma shiga cikin wannan mu ringa neman yin tawili da ra'ayoyinmu wala mutawahhimina bi ahwa'ina ba ma kasancewa masu nazari ko tunani a cikin dimuwanmu a cikin waham a cikin sarranmu yace fa innahu ma salima fi dinihi illa ma sallama Allah azza wa jalla rasuli saboda yace babu wanda ya tsira a addinin shi babu wanda ya samu kwanciyar hankali ya zamana cikin aminci a addinin shi sai wanda ya sallama ma Allah da manzon shi idan kana so ka zamana lahiya ka sallama ma abinda Allah ya faɗa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shikenan ka tsaya ana waradda ilmu mashtabaha alaihi ila ila alimihi kuma ya mayar da ilimin da ya kasance ya buye daga gare shi ko kuma ya zame mai kamar ya kasa ganiya ya kasa fahimtar ya abin yake to ya maida shi zuwa ga mai ilimin shine Allah subhanahu wataala to abin da ya sa malai kawo nan nukuta matsala ta ganin Allah subhanahu wata'ala a nan wajejen mu gode ma Allah subhanahu wata'ala ban mu da irin wannan a ka'idin daban-daban wasu firkoki ne waɗanda suka zo suka shama musulunci kai irin firkoki hanyoyi kenan daban-daban wanda suke kira kowa akan ra'ayin shi daga cikinsu akwai irin su wani mu'tazila akwai irin su jahamiya da sauransu rawafida ga sanar kowa kokari yake ya tawili akan ayoyin Allah a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wataala ya ce kaza shi sai zo ya ce shi bai yarda ba wannan abin sai ya juya shi ya rere da hankalin shi ta kwana wai abin shine daidai to wa'annan suka zo da wasu aqaid suke magana akan me akan cewa wai ba su yarda ba cewa za a ga Allah subhanahu wata'ala a ranar kiyama dalilin da yasa kenan malam ya bude wannan babin yace war ru'yatu haqqun li ahli aljanna ganin Allah gaskiya ne ga 'yan aljanna dalilin da yasa ya bude wannan babi shine wa'annan shubohin da wa'annan firkokin suka sanya domin ya musu raddi domin ya mana bayani yaya wannan abin yake ciki menene gaskiyar magana akan wannan abu su mi suka ce cewa suka yi ganin allah subhanahu wa ta'ala ai bayyayuwa bayyayuwa haka suka ce su ne mutazilawa aka tambaye su me dalilin ku sai suka ce ai allah maɗaukakin sarki lokacin da annabi musa ya ce ya allah ina so in gane ka sai Allah subhanahu ta'ala ya bashi amsa sai ce mushi lan tarani lan tarani ba za ka gani ba walakin ninzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani yace me ba za ka gani ni ba amma ka kalli wannan dutse idan ya tsaya a inda yake to za ka gani فلما تجلى ربه للجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا lokacin da Allah madaukakin sarki ya dan yi tajalli an kadan hasken ubangiji ya bugi dutsen kawai sai dutsen gaba ki ɗaya gurguje gaba ki ɗaya gurguje zama gari me ke nuna maka Allah madaukakin sarki ido na dan adam bayyana gani Allah madaukakin sarki sai suka ce to dalilin wannan annabi musa ga shi nan ya ce yana so gani allah ce mai lantara haka nan a wata aya cikin suratul al'am allah yake cewa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar allah madaukakin sarki babu ido wanda yake idrakin shi wanda yake ganin shi sai suka ce wannan dalili ne akan cewa ba a ganin allah ko a duniya ko a lahira da suka kawo wannan shigowa sai malamai suka ce musu a wannan magana ta ku magana ce take bukatar gyara ba a kan daidai ba kuke ku komo ka hanya daidai shi ne ana ganin allah kiyama me dalili da shi kalma eh, wannan aya da allah ya ce lantara ne da harko zan ba da ɗan misali ɗan kaɗan wanda zai sa ka gano menene ake so a ciki a larabci idan misali ga abinci na aji sai ka tambaya wannan abincin ya ne sai aka ce ma lanta akwai wannan abincin ba za ka ce shi ba shi ke nuna cewa babu wanda zai ci yana nuna cewa kai ne ne aka ce baka ci amma takan yi wani ci amma idan aka ce ma gairu ma'akul wannan ba abinci ba ne ba ana ne wani kama ne ya ci an gane ibare to wani ita ce nafsu ibare da aka ce lantara ne sai malamai suka ce to wannan a harshe na larabci ke mu komo a cikin alkur'ani mai girma allah maɓulin sarki ke cewa yana ba da labarin labarin yahudawa yake cewa kul innal mautan lalli ta fi runa min ufa inna hu mulaki kuma tun maturattu na ila alimin gaibi wa shahada fa'in na bi hukum bi makuntun ta'akun Allah ke bada labarin cewa in sun isa ya ce sun fata mannawul mauta in kuntum sadiki ku yi fatan ku mutu mana inda da baki sai Allah ke cewa walan ya tamannawna ku abadan bima qaddamat aiki ai ba za su nema ba har abada saboda mi saboda abinda ayyukan suka aikata hannuwan suka aikata to kaga wannan lankin da aka yi anan akwai kuma nassoshi da suka nuna cewa wa ƙaru ya maliku da ya gaji alaina rabuka ƙa'ar inna kuma ki suna sai sun ringa nema a gidan wuta ya allah mu a ƙari da mu mu mutu ka gani a can an ce wannan ya tamannau da mu ba za su nemi su mutu amma ana yi ga su kuma suna nema kenan wanda tuna maka kalma talan ba ta kore ba ne ba abadan sarmadiyyar a ba ta kore ba ne ba abadan sarmadiyyar a lokacin da ake maganin ne biya yi ba a lokacin da ake maganin ne ba zai yi ba wannan daga cikin hujjojin kenan kamar mun yi tarkisin abin ne saboda kan masu ta aka yi kaga daga cikin shigoyin da suka kawo kenan suka ce ai ba a ganin Allah sai aka ba su amsa a harshen larabci kuma da dalili na alkur'ani mai girma bancin shi akwai manzo da shubuha hallau manzala sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi kaga Allah sai ce nurun anna arahu aini ban ga Allah ba lokacin da yake Isra'ila da Mi'raj sai ce haske ne kawai na gani anan ibn Abbas sai ba su amsa daidai da hankalinsu irin wadda sun kawo shi ma ibn abbas sai ba su irin wannan amsa sai ce ai ana cikin malik afwan sai ce mi lam yura fi duniya li annahu baqi wala wala yara al-baqi bil fani ibn abbas sai ce abin da yasa ba a ganin Allah a duniya a duniya ba a ganin Allah wannan an yadda bil ittifaq a duniya ba a ganin Allah ba a ganshi ba a da kuma ba a ganshi ba a gaba a zuwa kiyama sai ya ce abin da ya sa a duniya babu idan da zai ga Allah saboda babu ta yadda za a yi abin da yake gushewa ya ga wanda bai ya gushewa me yake so ya ce ana Allah madaukakin sarki albaki ne albaki ne me ake ne da albaki allawar sarki yana nan yadda yake kamar yadda yake dama tun asali ko babu wani abu da sauya shi shi ne ke sassauyawa shi kuma ɗan adam sassauya shi ake me yasa sassauya shi ake idan ya mutu sabuwar halitta ce za shi a lokacin da yake duniya halittar shi da yake da ita a duniya halitta ce mai karewa saboda in ya mutu wannan halittar ta take lokacin da za a tayar da shi halitta ce sabuwa to wanda yake karewa a duniya ta yaya za a yi ga wanda shi kuma abadan abadiyyar yana nan sai sai ana sun wani kake cewa dalilin da ya sa idan mutum a duniya bai ya ganin Allah saboda shi mutum halittar shi a yanzu anan duniya halitta ce mai karewa ita kuma shi kuma Allah mai sarki dawwamamme ne abadan abadiyya amma lokacin da aka je lahira a lokacin da za a ma mutum halitta wadda ita ma abadiyyar ce idan an je lahira dan aljanna da ya shiga aljanna shi kenan har abada ya shiga halitta shi da za a mi halitta ce abadiyya har abada na kenan wannan halitta ba a sauya ta a lokacin da aka sanya mutum gidan mutum shi ma wannan halitta haka ne to sai a lokacin nan idan shi Allah ya mi halitta wadda za ta iya ganin Allah shi yasa kafirai da suke cewa da ma mala'ika aka turo mana ya zo a matsayin manzo sai Allah ke ce musu walau an zanna malakan da ƙudiyar amur kun malayin zaune inda mun aiko mala'ika a matsayin manzo da al'amarin ya ƙari babu wani zai rayu kowa kuma zai ga Allah ba idon mutum batta iya ganin mala'ika yadda yake manzala sallallahu alaihi shi ma dan shi ne Allah mai halittar da za ta iya jurewa ya ga mala'ika wani zarafi salam ya ga jibril wajen su biyu a halittar shi yadda yake ta mala'ika amma mutum bayya iya ganin mala'ika sauran mutane bisa iya ganin mala'ika shi ne allah ke cewa e walau an zanna mana kan da kudiyar inda mala'ika aka turo da an kare ya ce kai walau ja'allahu malakan la ja'allahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisu inda ma a ce manzan mala'ikan ne za mu tudu da mun mida shi ya zo a matsayin mutum kuma ya kasance na sanya kaya irin yadda kuke sawa to idan da ta kasa ganin mala'ika ta jure ta yi zata ga ubangijin mala'ika kaga a nan duniya babu inda za a yi ido ya ga allah kuke sarki wani ta ce magana amma a lahira ido yana ganin allah maɗaukacin sarki da dalilai na alƙur'ani da girma daga cikin wannan dalilan zan mu hana da ayoyi Allah ke cewa cikin suratul qiyama wujuhun yawma idhin nadira huskokin ɗan aljanna a wannan rana zaka same su suna kyalli zaka same su suna kyalli me yasa suke kyalli saboda sun tsokano halitta yake suna haske na ubangiji maɗaukakin sarki wannan hasken na ubangiji ya haskaka su ya kasance su ma suna kyalli shi ne ce ilaro biha nazira suna gani zuwa ga ubangijinsu kaga wannan dalili ne a hili wanda kuma malamai sun tabbatar cewa wannan tafsirin wannan aya tana ne yan aljanna suna ganin ubangiji maɗaukakin sarki haka nan allah ke cewa cikin wata aya lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid za a ba 'yan aljanna duk abin da suke bukata a gidan aljanna sai kuma allah ce wala dai na mazid kuma allahu akwai kari da za a musu imamu tsabari yake cewa mazid in wannan karin da za mu aljanna shine annazaru ila wajhi allah subhanahu ta'ala shine ganin allah madaukakin sarki haka nan a cikin suratu yunus allah yake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada wa'anda suka kyautata za a kyautata musu waziyada kuma hannu za a kara musu akan jirta da aka musu wannan kalma waziyada malamai suka ce ana nufin za su ga Allah Allah maɗaukakin sarki zai sa musu albarka Allah maɗaukakin sarki zai musu albashin da cewa ba zai ƙara fushi da su al'abada ba Allah maɗaukakin sarki zai musu kaza zai musu kaza to wannan ita ce ziyada magana mafi kari ita ce annazur ila washin da shine ganin Allah madaukakin sarki shi ne karin da za a ma 'yan aljanna idan su shiga gidan aljanna hadisi ya tabbata wanda ya fasar wannan aya su haibu yake cewa ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta lillabi na ahsanar usna wasu yada wani suka kyautata suka yi aiki na gari za a kyautata musu kuma hannu za a tara musu akan kyautatawa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza dakhala ahlul jannati aljanna idan ɗan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun narin na idan ɗan wuta suka shiga wuta na da munat sai mai kira ya kira ya ahalar janna ya bu'in aljanna inna lakum inda Allah mau'idan yuridu an yunjizakumu ya bu'in aljanna Allah madaukakin sarki ya yi muku wani alkawali yau yana so ya cika muku shi fa yaquluna sai aljanna su ce ma huwa menene kuma wannan alkawalin bancin abin da aka bamu alam yuzqil mawazinana shin Allah madaukakin sarki ma'aunin mu bai cika ba bai zama mai yauni ba wa yubayyid wujuhana shin Allah ba a haskaka huskokin mu ba wa yudkhilna aljanna wa yujirna minan nar ya Allah ba a sanya mu gidan aljanna ba ba a tsiratar da mu daga gidan wuta ba wani abu kuma za a kara mana bancin wannan fa yakshifu alhijab sai Allah mu sarki sai yayi hijabin da ke da kwai tsakanin shi da yan aljanna fa yanzuruna ilayhi sai su ga Allah madaukakin sarki fa ma a'tahum shay'an ahabbu ilayhim min an-nazari ilayhi wa hiya ziyada duk abin da aka bayar na aljanna bai yi soyuwa ga yan aljanna ba sama da bai yi soyuwa ba a gare su kamar ganin Allah da suka ganin Allah sai ya san shi yayi haskakawa ya yi sa jin daɗi ya yi sa rayuwa ta ƙara zama rayuwa a lokacin da ‘yan aljanna sai ga Allah ya yi wannan aljanna kama kiɗe da aka bayar to sai a sai a ce musu waliyyar siyada to wannan shi ne ƙarin shi ne ƙarin da Allah ce za a yi kenan kaga wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa wacce ayar ta ce lan tarani da aka yi annabi Musa ana neman a duniya amma a gidan aljanna tabbas za su ga Allah mulkin sarki misali guda idan yanzu muka ce wanda bai shigo masallaci ba ba za a ba shi shika goma ba misali to me nake ni wanda ya shigo kenan wanda ya shigo me za a ba shi ko mafhumul mukhalafa kenan mafhum shi da kita mafhumul mukhalafa wanda bai shigo ba ba a ba shi shika goma kenan ina ne wanda ya shigo za a ba shi ko to Allah yake cewa cikin suratul mutaffifin kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun Allah yake cewa bar su zuwa ga ubangijin su a wannan rana la mahjubun za a musu hijabi ba za su gane shi ba wa'inda suka yi aikin banza kenan kafirai zuwa ga ubangijin su wannan rana ba za su ga ubangiji ba kenan ana wanda suka yi imani su kuma za su gane shi ka gani an ce wanda ba su imani ba za su ga Allah ba kenan wanda suka imani mene ne za su gane shi wannan aya haka ta bayani kalla inna mu'arrabihim yawmin idzal majmin imamu shafi'i haka ya fasar wannan aya yake cewa ni yake cewa wannan aya tana nufin mafhumul mukhalafata idan an hana wa'inda ba su yi imani da Allah ba kenan suka yi imani da Allah su za a ba su dama su ga Allah madaukakin sarki kaga wannan kaɗan ne daga cikin dalilai da suke nuna maka cewa ayoyi ne ga sanar cikin na maka cewa a gidan aljanna za a ga allah maɗaukakin sarki kuma ido zai ga allah maɗaukakin sarki amma a gidan aljanna hadisai wanda suka tabbata akan haka hadisan da suka zo akan ganin allah maɗaukakin sarki a ranar kiyama sun kai hadisi talatin kusan talatin da suka zo akan ganin allah maɗaukakin sarki za mu ɗauki kaɗan daga ciki mu yi magana a kansu daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi na abu huraira yake cewa wata rana wasu mutane suka zo suka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam hal nara rabbuna yawmal qiyama shin za mu ga ubangiji mu ranar kiyama fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu hal tudaruna fi ru'yati al-qamar lailatul badr shin idan wata ya kai daren goma sha biyar kuna kokoyi wajen ganin shi kowa tsaka gidan shi kai ga wata haka ne to sai manzo sallallahu alaihi wasallam cewa sai suka ce a'a ya rasulullah sai ya ce musu to hal tudaruna fi shamsi laysa duna hasihab idan rana ta fito babu hadari shin kana buƙatar wani ya ka ture wani ka ganda sai ce a'a kawai da ka ɗaga in a wani gari kake ita ce kuma ita ce ki sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu to fa innakum tarawnahu kazalika kusa a kan ku cewa haka za ku ga Allah maɗaukakin sarki a gidan aljanna ka gani ko wannan hadisin ingantacce ne sahihi ne buhari da muslim suka rawaito shi haka nan hadisi ya zo hadisi na jarir bin abdullahi al-bajali yake cewa kunna julusan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam muna tare muna zaune wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari laylata 14 sai ya ga rana ya hutu a dare na 20 ya ga rana wata ya hutu wanzu salasalam sai ce musu innakum satarauna rabbakum iyana kamata rauna hada sai wanzu salasalam ya ce musu kun ga wannan wadanda kuke gai haka za ku ga ubangijinku ido da ido ya ce kamata rauna hada kamar da kuke ganin wannan wata latu da mu da fi ru'yatihi babu kokoyi babu kakare babu mai diranjar ka ko da ka ɗauke da shi Allah wa sarki haka za mu gani shi insha Allah ta'ala a gidan aljanna hadisi ne shi ma ingantacce bukhari da muslim suka rawaito shi hakan hadisi na abu musa al-ash'ari yake cewa an nabi sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa a gidan aljanna ɗan aljanna za a basu aljanna biyu jannatan min fidda aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima aljanna guda biyu ta azurfa da duk abin da ke cikinta ginin gaba kiɗin da azurfa a shi da aljanna guda biyu da duk abin da ke ciki gado ne koshiya ce mine ne komi da aljanna kuma ita kuma zinariya ce dukanta komi da komi ta zinariya ce akwai hadisi ya tabbata wanda yake na ƙarshen hutuwa daga gidan wuta yake cewa ya allah a taimaka a hutun bakin koma shi ne na ƙarshen mai imani yana da imani amma bai taba yake alheri ba sai a kashi bakin kowa daga wannan baka tambaye ko bai ce daga wannan an kare Allah kashi bakin kowa ce shi dai a raba shi da Allah da su da ganin su da mutane yan uwan nan shi a raba shi da su a dan matsa da shi gaba ya hasaba da su daga wannan baka tambaya bai ce biya tambaya ba sai a kara matsa shi sai hutu in ya hutu sai kama sai tashi sai bar wurin ya kama hanya ta tafiya shi ne so ke bar kowa ka amida shi yana tafiya yana tafiya yana tafiya kawai sai ga wani abu wani lu'ulu'u haka kaya guda ya tafi kawai sai wani sai ce ya rabu da waɗin su yada ce ya ubangiji na a ce tashi ba ubangijin ka bane gidanka ne na ajiyar gida ne na lu'ulu'u diyama kawai aka gina gida da shi aka ce tashi da gidanka ne ba ubangiji wani tafi wani na ƙarshen ƙarshe kenan a wanda yake mutuwa gida to haka a cikin suratul rahman Allah ya yi bayanin cewa aljanna ce guda biyu ko yake cewa jannatani an yamini wa shimal kuma akwai ma'a min dunihima jannatan wa min dunihima jannatan aljanna ce guda biyu to haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani sai yake cewa wa ma bainal qaumi wa baina an yaraw rabbahum tabaaraka wa ta'ala abin da yake hana ɗan aljanna su ga ubangiji abu ɗaya ta kane illa rida al-kibriya wani mayahi ne na girma na Allah subhanahu wata'ala ala wajihi fi jannati adn wanda Allah yake wanda yayi jabi tsakanin Allah da gabayin shi shi kadai da ke hana su shi to idan an zo kiyama idan an zo aljanna idan Allah zai cika wani alƙawarin kawai sai a yayi wannan hijabin sai in aljanna gabaki suka Allah madaukakin sarki gashi nan suna ganin shi da idansu sai kuma hadisi na ajibin hatim shi ke ne shi ma yake cewa wala yalki yanna Allah ahdukum yawma yalqahu wa laysa bainahu wa bainahu hijab wala turjumani yutarjim lahu fa yaqulu alam ay alam ub'ath alay ilayka rasulan fayuballighuka fa yaqulu bala ya rab fa yaqulu alam utika malan wa ufaddil alayka fa yaqulu bala ya rab wani na magana akan kowa zai munajati zai gamu da Allah Allah ya mushi tambayoyi akan ni'imomi da Allah mishi wannan hadisai kenan ga sanan dai suna da yawa akan wannan malam ke cewa malamai daga cikin sahabbai su ne ma suka rawaito hadisan da suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yan aljanna za su gane shi daga cikin waɗannan wanda suka rawaito wannan hadisin akwai irin sa Abdullahi bin Mas'ud akwai irin sa Abdullahi bin Umar akwai abdullahi bin abbas akwai anas bin malik akwai abu musa al-ash'ari akwai abu huraira akwai sa'id abu sa'id al-khudri akwai ammar akwai ja'far akwai mu'ad akwai thawban akwai umara akwai huzaifa akwai abubakar akwai zaid akwai jarir akwai abu umama akwai gasu nan wajen mutum talatin sahabbai suka rawaito hadisai da suke magana a kan cewa tabbas in aljanna za su ga allah madaukakin sarki a na kiyama wa'inda suke ka shigoyi kenan ko da a ce ka ji labarin da ka tari in ka yi kana da nadannan salula ko cikin da su su ka ji wani yana irin wannan maganganu to aƙida ta ahlus sunna ta tabbatar kuma da hadisai ingantattu cewa ɗan aljanna za su ga Allah madaukakin sarki amma a nan duniya ba wata rai da za ta ga Allah madaukakin sarki wannan ita ce kenan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a yake cewa waɗanda suke korewa sai ka rasa wai menene ya shiga hankalinsu ga aya ga tafsirin da aka ma aya ga hadisai kusan hadisai ne mutawatirai sun tabbatar da haka sai ka tambaya wai a ina suke koyan addinin wannan a hannun wa suke daukan addinin nan shin addinin nan suna daukan shi ne ba a cikin qur'ani ba a cikin hadisai ba kenan ko ne in kuma a qur'ani ne da hadisai suke daukan shi ai bai kamata ba waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan su bace musu yace wa kaifa yufassir kitaballahi bi ghairi ma fassarahu bi rasulullah ta yaya zaka fassara littafin Allah ba ta hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi ba annabi ya fassara mana sallallahu alaihi wasallam lilladhi asanu husna wa ziyada ya ce ziyadan nan gadin Allah ne me yasa kai zaka ce baka yarda ba da wannan cewa tabbas ga Allah ya ta zaka fassara qur'ani da ra'ayinka ba ta yanda manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabban suka suka fassara ba manzo sallallahu alaihi wasallam to ya ce dukkan wanda man kalafin ƙur'ani bi ra'ayi dukkan wanda ya zo ya ce wani abu a cikin alƙur'ani da ra'ayin shi fale ta bawa maƙado min na ne mazamin shi a gidan wuta wa man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin fale ta bawa maƙado min kuma wanda ya magana akan alƙur'ani akan abin da ya shafi ayoyin alƙur'ani ka zo kai magana to kai ma ka nemi wurinka a gidan wuta ka nemi wurinka a gidan wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani kuma akwai wata matsala kan wani ya samu shubuha a kai da muka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za ku ga ubangiji a ranar kiyama kada wani ya zata cewa wannan magana da aka yi aka ce ru'yatullahi ta'ala ba mun kamanta ganin Allah bane da ganin wata ko da ganin rana a'a ba kamanta bane akai an kamanta bi ganin shi mai ganin shi mai ganin ba abin da ake ganin ba an gane shi wanda ake ganin shi wanda ba sani ba ba a gaya mana ba kuma ban ma shiga ciki wannan nan muke tsayawa in kun lura ba ma huce inda ba a kai mu ba ba ma shiga inda ba a samu ba muna tsayawa inda ya kasance nan aka tsayar da mu ganin mutum wanda yake shi ne kawai aka kamanta amma ba ganin abin da aka ce mutum zai gani ba kenan ganin allah mu sani ba ba mu san ba yaya za mu gane shi to ta hanya za mu gani wannan mu sani ba sai mun je gidan aljanna insha Allah ta'ala in mun gani sai mu tabbatar in ya so mu san wani irin gani ne zami insha Allah na maliki cewa qawluhu wala tathbuta qadamul islam illa ala zahri at-taslim wal istislam digadigai na musulunci ba za su zamna ba ba za su zamna ba illa ala zuhari taslimi wal istislam sai a lokacin da karin da sallamawa ka ba da wuya yakin da ta sallamawa wani abin baka san baya yake an gaya maka kaza ke da wuya baka san baya yake sallamawa za ka kai imani kai shi musulunci a haka yake zamani musulunci mafi yawa imani yana tafiya ne akan imani da gaibu imani da gaibu a rayuwarmu gaibu ya yi yawa akan zahiri ka san mi aka yi shi ka san mi kai shi kai ka san mi kai shi a lokacin da baka barci ta kan yi lokacin da kana barci ya kusa wani aka ka san mi aka yi kai shi ka san me kake a yanzu amma baka san ba adadin shekarun da za ka yi a gaba baka sani kuma wannan shekarun baka san ba dami-dami za ka yi a cikinsu baka sani ba mi zai faru baka sani ba gaibu ya yi yawa a rayuwarmu shi ne allah ke cewa alif lami sai ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai ce alladina yu'minuna bil ghaibi wa'inda suka yi imani da me da gaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun suka tsaye da sallah kuma da abin da muka arzuta suke bayarwa saboda rayuwa kwata-kwata gaibu ya yawa a cikinta da yanzu kana ganin ka lafiya lau kai baka sani wata kanyo Allah ya jarabce ka gobe ka faɗi rashin lafiya yanzu bakka da ta kanyi gobe shi ma jarabta ce ka zama wanda kake da da baka san kaza ba ta kanyi gobe ka sani da baka da kaza gobe ka mallake shi da kana da kaza kuma gobe ta tafi ka rasa duka baka sani ba shi yasa ba a so idan ka samu wata ni'ima ta Allah ba a so ka rinda shi kamar wayan ka ne da dabarar ka samu a durkusa kamar Allah ta sibihi kame godiya kada kai alfahari kada kai alfahari shi yasa mun sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan mun ga wani yana da wata jarabawa ko ta rashin lafiya ko ta masaka ya zama masaki ko na sai kai wata addu'a wadda idan ka yi ta kai wannan abin da wanda mutum ya same shi ka bai same ka alhamdulillah lalli afani min mubtala ka bi wa faddalani ala kafirin mimma khalaqa tafdila idan kai wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya samu wannan mutumin zai same ka me zaka ce na ma Allah godiya da ya kiyaye ni da abin da ka yi jarabce ka da shi kuma ina ma Allah guda da ya faddada na akan sauran bayan shi to idan kai wannan addu'a kai Allah ya jarabce ka da wannan saboda kai ko ce ba a jarabce ka to shine a cikin addini abin da yake muhimmanci shine ka sallama kawai ka ji an ce kaza kawai sallama kadka kace he kai ka kalka kalka san abin da yake ciki kamar yadda aka shafa ma da wanda aka ce Allah ya ce ya daidaita a sama da arshi he suke yawan tambaya wai ya daidaita zama ne irin zama da muke a kujera ya ni akai ya ni akai ba ake ka tambaya imam malik ya ce al istiwa ma'lum daidaita da aka yi bayani abu ne wanda eh mun ji Allah ya sanar da mu mun sani abu ne sananne tunda Allah ya ce fi masa wa al arshi amma wal kayfu majhul ya ya daidaita wannan abu ne wanda mun sani ba wal imanu bihi wajib kai imani da cewa Allah ne da saboda ya zo a alqur'ani wannan wajibi wa su'alu anhu bid'a kuma tambaya ma kai irin haka yace bid'a wannan bid'a ce baka ka tambaya kenan ba ake ka ba garin ka galata kai imam al-bukhari yake cewa eh imam bukhari ya rawaito daga imam muhammad ibn shihab az-zuhri malamin imam malik yake cewa wata magana ce mai cika da fa'ida yake cewa min Allahir risala saƙo na addinin musulunci daga Allah yake Allah ne ya aiko wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi li yuzhirahu ala din kulli Allah ne shi ya aiko risala shi ya aiko saƙo na musulunci wa min ar-rasulil balagh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abin da zai ya isar da wannan saƙo wa alaina taslim mu kuma musallama mabi shi ne aikin magana ce guda uku allah aiko sako mazo sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako mu kuma namu yi imani da wannan sako musallama kamar yadda suke organ na na ittisal na communication ko ake hudu ake cewa akwai mai aiki akwai wanda aka aika ma akwai abin da aka aika eh da wanda ya kasa shi ne muke cewa al-mursil shi ne Allah subhanahu wata'ala al-mursil ilaihi al-mursal al-mursal shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam al-mursal bihi shi ne al-qur'ani mai girma al-mursil ilaihi shi ne kuma al'umma baki daya manzo man Allah sarki ya aiko sako wa aika manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiko da bi aka aiko shi da al-qur'ani mai girma su aka aika ma su ne al'umma baki daya kidan al'umma su daga an ka musu babu ƙari babu rage kawai imani ake sami ina wa a malaki cewa wal aqil kuma duk mai hankali ya alam anna rasula ma'lum ma ay ma'sum idan an ce ma kai ka zo ka ka ta'awilin ka da ra'ayinka ka fasar aya da ra'ayinka Allah ya ce dan Allah eh annabi Musa ya nema ga Allah Allah ya ce mai lantara ne kai ka zo ka fasar wannan aya da ra'ayinka kace ai wannan lankin tana ne har abada har lahira ba ai manzo Allah sallallahu ya tabbatar maka ɗan aljanna za su ga Allah sai ka zo ka ce kai kawai a'a wannan ra'ayin naka shi zaka rike alhali kuma ka sani manzo sallallahu alaihi wasallam baya kuskure ya cikin iya cikin sharadin ka da imani manzo sallallahu alaihi wasallam baya kuskure ya gaya ma kaza za a yi kuma ka zo kana kama kai la yajuzu alaihi alkhata fa yajibu alaihi taslim lahu wal inqiyad li amri aw abin da ya wajaba a kanka ka sallama kuma ka bi shine kawai ake so gam kai musulmi wa ake ka shiga tunani akan abin ka ce ka gano ya yake ciki malaki cewa eh malaki kawo su ayoyi wanda suke tabbatar da kawai abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo maka kai naka bi Allah yake cewa fa hal ala rusuli illa al balagul mubin fa hal ala rusuli illa al balagul mubin wa ma ataakum ar rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كاسم آيوي لا تؤد ولا تنسى yace ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsira kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqawmin yu'minun kasarin ayoyi sun mana bayani a kan cewa muna bi ne mazo sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko mana wa ma arsalnaka illa bil haqqi bashiran wa nazira inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira kenan kawai in aka ce mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ka sallama ka huta sai malai yake cewa masu irin wannan aikin na tawili na sauya ma'ana sai yake cewa a fakara ta 37 sai yake cewa famar rama mutuwa littafi kenan yake cewa famar rama ilmu ma huzira anhu ilmu famar rama ilmu ma huzira anhu ilmu duk wanda yake kokarin sai ya san ilimin da ba dora mushi bai san shi sai ya san ilimin da ba a sa shi bai neme shi sai ya yi kakale-kakale ya kakalo mike da kwai a ƙarshe duk wanda ya shiga cikin irin wannan kogi na bata ya ce lam ya kada abin taslimi fahimahu bai sallama ba a kan bakin fahimta shi kenan bai dangana ba ya ce hajjabahu marabahu wannan kakale-kakalen nashi da ya shiga ƙoƙarin wannan nai san abinda ba a tsora mai ba ya sani shi zai mai hijabi an khalisu tauhid a kan ya san tsantsar tauhidi wasafin ma'arifa da kuma fahimta mai tsarta wasahihul iman da kuma imani ingantacci kenan dukkan wanda zai sa kan shi wannan kogin na yawan shakka akan kaza akan kaza akan kaza ai akwai misali falasifa filosof wanda su kullum su mazhabinsu kenan su kullum shakka suke akan abubuwa dut kullum shakka suke akan komi kai shakka akan komi ka haika yarda su bu sai da wani abu hakika suke ba da misali suke cewa misali kamar tafkin aljanna daga nesa ya gani kamar ga ruwa na sai ka zo wurin sai gani ba ruwa bane ba shi ha eh Allah ke cewa wallazi na kafaru amaluhum ne ce kasarabi wanda suka yi wanda suka yi kafirci ayyukan sai ce kasarabi ne ce kamar tafkin aljanna ne biki atin yahsabuhu zam'anu ma'a mijin kishruwa idan ya tsinka yana buƙatar ruwa sai tsammani ruwa ne kauka yake ji wannan wurin hatta idza sha'ahu lam yajidu shay'a sai ya so sai gani babu komai a wurin wajada Allah indahu fa wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab shine sarab tafkin aljanna suka ce ai rayuwar kawai haka take tafiya komi tsammani kake kaza ne amma hakika mashi wani ne to a kone suka sanya wannan abubuwan cikin addini suke shakka akan komi da karshe su ne suke zuwa sanar da cewa ai da abin da baka ganin shi ma babu shi da abin da baka ganin shi ko babu shi sai kawo ma wasu musulmai suka ringa kawo ma suka ringa kawo ma wannan shawar da abin da baka gani babu shi da abin da ba a yi organ descents bisa idrakin shi ko babu shi da suka kawo wannan shawar an ce wani yaro ya taɓa ma wani tambaya kan irin wannan ya ce yanzu misali kamar hankali organ descents ba organ descents wani suke gane cewa mutum yana da hankali ba ji ba ne ba organ descents ɗaya su ne ji da gani da ɗanɗano da ƙamshi da kuma taɓawa ko to hankali da wanne ake gane hankali da ji wani ya yi magana ma kai tsamu yana yin magana ta hankali amma a hakika ta kan yi akwai matsala ba ta nan kake gane wani lokaci sai an an jima tukwana zarga wani lokaci mahaukaci ne a riga da yawa akwai suka tarbi shi to shi ina hankali shi yake ya ce ba a gani yadda yankin kama baka da hankali na kaga waɗanda suke shiga cikin wannan irin wannan kogin na ɓata sai sun san hakikanin abu sun ɓace da yawa akwai wani ya gama da wata tsohuwa yana rike da wani katon littafi ta ce mai wani littafin ma ya ce mata hujjoji dubu ne da suke zai cewa akwai allah da zai aikin banza ta ce mai shakka dubu gare ka shi sa ta bukata hujja dubu mu ba ta shakka ko guda a cewa akwai allah kai dan kana da shakka dubu shi sa ka neman bukatar dalili dubu mu ma shakka ko guda shi yasa kuma bukatar dalilin komi ka je karke ka to masu shiga wannan kakar zakar su suke bacewa wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana azmu masula kada ka tsaya akan abin da baka da ilimi akan shi ka ce dole dole he ka san shi ba komi bane alamun sarki ba mu ilimi akan shi manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ta akai ringa roƙon Allah wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma ka ringa cewa ya Allah ka ƙara mun ilimi yahudawa suka suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wai menene rai ni rai ana cewa rai rai rai in ya huta mutum sai mutu wai shi ran wannan menene ya kamata a ce mu san shi in wata gaba ce a jikin mutum mu santa suka tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya da su sai Allah ya ko aya yas'alunaka anil ruh suna ma tambaya akan ar-ruh sai ce qul ruhu min amri rabbi kace musu ruh abin da shahirai wannan al'amari na ubangiji na wa ma utitum min al-ilmi illa qalila da abin da kuke taman kada shi na ilimi ku yahudawa ba abin da aka ba ku illa dan kadan a ciki yau sun yi kadan su kira rai in mutun ya mutu sai da mushi ba yayiwa bayewa in mutum ya mutu su ce bari su ne bayan mutum ya tsufa bari su ne tariyar bayan kuma ɗan shekara 20 ko ɗan shekara 11 bayan yiwuwa kawai wannan tahiya sunna ce ta Allah haka abin yake tahiya walan tajida li sunnati llahi tabdila bakka samun wani sauyi akan sunna ta Allah haka abin yake tahiya kullu nafsin za'iqatul maut sun yi kadan su ce su sun nemo kariya sun nemo wani me yake suna wani vaccine wanda za a ma na cewa ba ka ba ka mata ba kai baya yiwa wannan sunna ce ta Allah kuma daga nan ma isa cewa kai imani lalle Allah Allah haka ya tsara cewa kawai mutuwa zai to in ilimin in ka ce kai akalla ka zaka iza kan akalla kan wannan mutum ka nemo maganin mutuwa ka ba jama'a malam sai kawo mana wata magana yake cewa wala shakka anna man lam yusallim lirrasuli nakas tauhidi su dukkan wanda bai ya sallama ma manzala sallallahu alaihi wasallam idan aka ce ma manzala sallallahu ya ce kaza ka ringa wani shakka ko ka ringa tunaninka ko ka ringa ka nazarinka ka ki sallamawa to duk wanda yake cikin wannan hali tauhidin shi matsala gare shi in tauhidin kuma yana da matsala in tauhidin ka yana da matsala a koyuwa in ka shiga wuta baka wuta ba fa innahu yaqulu bi ra'yihi wa hawa saboda wanda yake kin sallama manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da ra'ayin shi da sarran shi wa yuqallid za ra'ayin wa hawa bi ghairi huda min Allah kuma yana takalidin wanda yake bin sarran shi ba tare da shirya ta Allah ba fayankusu min tauhidihi bi kadari khurujihi zai ragu a cikin tauhidin shi gwargwadon hutashi da yake yi a da'ira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu qad ittakhadahu fi zalika ilahan ghayra saboda yana bin san ran shi ya ɗauki san ran shi a matsayin ubangiji shi san ran shi kawai yake bi kawai ran shi ce mai yara ya bi shi kai kaza kawai shi aikata ba Allah ne yake bi in Allah ya ce ayi kaza ya ce a shi san ran shi ke bi shi ne Allah ke cewa ar'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kaga wanda ya ɗauki ubangijin shi san ran shi wa adallahu Allah sai Imam Abdullahi bin Mubarak yake cewa an sa abdullahi bin mubarak abdullahi mubarak kamar sa'a ne ga su imam malik kamar sa'a ne ga su imam malik abdullahi bin mubarak malami ne kuma mai kuɗi ne kuma mujahidi ne shi uku ya gaba shekara ya raba gida uku wata hudu allah sanya mai allah sanya ma duke shi albarka abinda zai samu kai ka a cikin wata hudu kai ka shekara shekaru kana neman ka samu ba haka fadala ta Allah take lake cewa zahir nema bai ka samu shi Abdullahi bin Mubarak haka rayuwar shi take wata hudu ya je neman kuɗi wata hudu neman ilimi wata hudu kuma ta jihadi kawai ya ji ana jihadi a wuri kaza sai kama hanya ta shi haka rayuwar shi take Abdullahi bin Mubarak kenan shi ne an ce mafi yawa malaman wannan zamanin shi kamar daukan yaunin rayuwarsu ya kama kiɗa a kan su ci gaba da karantar da al'umma a kan su bayar da rayuwarsu a kan karantar da al'umma a kan yi ma addinin allah hidima su kuma su je su yi gwagwarmai amma kuma bai hana ma kuma ya zo zama da ilimi har ya kai matakin wannan ɗan ilimin da yake ɗauka a cikin wannan lokacin sai ya zama malami ne wanda shi ma malami ne mai fatawa kuma babbar da cikin malamai saboda sosai ana amfanuwa da maganganun shi bai kawo wata ran ya taba zuwa wani gari na taba karanta wannan kisan ya taba zuwa wani gari da ya shigo garin gabaki ɗaya garin ya hutu aka ce da abu lamun mubarak sai shi aka hutu tarban shi sai wata baiwa take cewa wai wane ne wannan ake wuta ana mai wannan roƙe ko babban halifa ne zo sai aka ce wata ya abdullahi bin mubarak ne zo sai ta ce kaga girma wanda ya amsa sunan girma ba irin girma na gidanmu ba wanda in za a hudu mutane sai da bulala ita a gidan sarki take rayuwa ta ce kaga girma ne amsa sunan girma wanda girma ne wanda allah ya sanya ma mutane girman a zuciyarsu suke yi kawai haka nan suna san shi ne saboda allah ba wanda in sarki aka labari ya zawa ba sai an zo da bulala an kora mutane kuje ku tarbo shi shine ta ce ba irin na gidanmu ba sai an kora mutane da bulala tukun a yi girma take mai shi abdullahi bin mubarak kenan shi ne ke cewa ra'aitul dhunuba tumitul quluba wa qad yurathu dhull idmanuha wa tarku dhunuba hayatul qulubi wa khairu li nafsika isyanuha yace wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa rubanuha yake magana akan cewa duniya wannan ya lura cewa zunubai suna matar da zukata shin akwai abin da zai gadar da walakanci kamar aikata zunubai kuma barin zunubai shine rayuwa ta zuciya idan yana daga cikin ukuba ta zunubi az-zunubu ba'daha ukuba ta aikata zunubi ka aikata wani zunubi bayan wannan zunubin yi daga cikin hukumar zunubi idan ka zama a zunubi idan ka aikata laifi yanzu in dai zuciyarka ba ta wanzu ba da cewa bari in tuba bari in koma ga Allah ba kai na dama ba to dalilin wannan zunubi sai ka aikata wani idan ka sha giya dalilin wannan shan giya kana iya aikata laifuka da yawa idan kana cin haram zuciyarka dadashewa take zaka iya aikata abu da yawa in dai ka aikata zunubi to yana daga cikin ukubar zunubi ya aika don ma da wani zunubi ba hanta amma in ka aikata aikin lada iya daga cikin abin da zai gadon ma shi kuma ka ringa yawaita irin wannan aikin ko wanda yi shi yau idan ka zo wajen karatu cikin lada kake ka aikata aikin lada Allah zai baka lada kuma Allah yana son ka da kai aikin wannan to zakka aikata aikin lada bayan wannan saboda ka ji abin da aka ce kasa lada ne zaka je ka aikata shi yana da cikin fadala ta aikata aikin lada kenan shi ne ke cewa babu abin da ke raya zuciya kamar barin zunubi ya ce wa khairu li nafsika isyanuha abin da ya yi ma idan ranka ya raya ma je ka aikata kaza ka saba mata kawai shine alheri a gare ka ranka je ya ce ma ika zane zunubi saba mata ka je ka aikata aikin da Allah ke so ya ce kai wai akwai abin da ya bata ma addini in ba masu mulki ba da malamai na banza da kuma wa'inda suke magana a cikin addini ba tare da ilimi ba shi ne ke cewa illal muluk wa ahbaru su'i wa ruhbanuwa mahallu shahid shi ne waɗanda suke tunani a cikin addinin Allah kullum su ringa ba kansa aiki wani yadda kullum abin da yake damun shi menene kaza menene kaza Allah ya ce yana da kaza to ya yake ba a saka ba ba a saka ba a tambaya kawai tsayawa ake inda Allah ya tsayar da malik ya cewa fa ya tazabzab bainal kufri wal iman zaka samu wanda ya shiga cikin wannan tunanin na neman kakal-kakalan kaza kaza ne to da ƙarshe zaka same shi ya zama mutu zabzabi na bai da zarika la'ila ha'ula wa la'ila ha'ula zaka same shi ya rarraba kan shi biyu ya raba hankalin shi biyu shi ba nan ba shi ba nan ba bainar kufur wal iman shi ba kahuri ba shi ba mummuni ba in yi tunanin kaza kawai shi da kai sai gani wannan kuma wannan tunanin ma kawurci in yi tunanin kaza kuma sai gani yana imani sai ya rasa ma kan gadan kanshi da kanshi wai musulmi ne shi ko musulmi ba wa tasdiq wa takzib zai shiga cikin taraddudi cikin shakka cikin rudani na gaskatawa ko karetawa saboda ka shiga inda ba a so ka shiga ka shiga inda ba a aiki ka ba ba a sa ka ba wal iqrar wal inkar ya shiga cikin tunanin tabbatarwa zai ko inkari zai yi ce ba haka bane muwaswisan ta'ihan shakan wala mu'minan musaddiqan wala jahidan mukaddiban zai kasance cikin wasi na banza yana cikin shakka shi ba mummuni ba mai gaskatawa kuma hallau shi ba mai karyatawa ba mai jahiliya kinan kaga abin da ya kamata ga mutum kawai idan Allah ya baka labarin kaza na sai ma cikin sufofin Allah sallamawa ake yi Allah yana da kaza eh ya ce yana da kaza mun yi imani da wannan aya mun yi imani da cewa akwai amma yaya abin yake ciki wannan ba mu sani ba Allah kaɗai sani ba a so ka kara daga nan ka nema ka shiga bincike he ka san ya yake akwai da misali zai rinka tunani Allah ya ce yana da hannu cikin zuwa tusal ai haka Allah ya ce in yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una sai ce illa iblis astakbara wa kana min al kafirin sai ce qala ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis me yasa na ce amma annabi adam sujada me yana ka kame sujada me yana ka kai sujada ga abinda na halitta da hannuna haka Allah ya ce ma khalaqtu bi yadayya abinda na halitta da hannuna Allah ya ce na da hannu na ruwanka da ka sanya hannun Allah ke to sai ka ga wai masu irin wannan tunanin wai sai kalli hannun shi to gana haifin hannun Allah to lokacin da kake ka kamanta kanka da Allah kenan shi kuma Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu abin da yake kama da shi dora wannan a matsayin ka'ida duk in kai siffa ta Allah kowace iri ce in kai siffa ta Allah dora wannan aya a ka'ida laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abu da yake kama da shi halitta shi batta kama da Allah babu wani abin da Allah halitta yake kama da Allah babu to tsoro na ka'ida Allah baka labarin da kaza ki shiru kan bakin ka yana da shikenan kai shi ya yake baka sani ba tambaya bincike ba naka bane ba la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasubbu kada ba aike ka ba wasa kan tambaya shi sa imam malik yace wasu alu an bid'a ka rinka tambaya kaza ta sifa Allah take wannan bid'a ce kaga Allah madaukakin sarki so da yawa yana baka siffofi daban-daban irin wanda suke da suna irin da siffofinmu amma dan suna ya zama ta shi kin cewa eh walillahi masalul ala ba kamar ta Allah bane muke da wani misali ne zamu bayar yanzu misali da idan ka da idan sabro ne ba dai bane amma duka sunan shi ido ko duka sunan shi ido shi yanzu sabran a duniyarsu takan yi in aka ba shi labarin idan mutum tana wa bai iya idrakin ya idan yake saboda tana wa idan shi bai iya idrakin ya siffin mutum take sauran halittu ga sunan ƙanana kaya wanda zan gani wanda baka ma iya tunanin ya aka yi aka yi su hankalin ka bai iya kamuwa amma ga sunan da ido ga sunan da ƙawuwa suna tafiya in aka ce suna da ƙawa aka ce kana da ƙawa kawai su irin ƙawa kace sunan ne ɗaya kawai ko sunan da ke kenan idan Allah ya ce na da siffa kaza ba kokari ba kake ka ringa kallon siffa ka tukun ka tana siffa Allah a'a kawai sallamawa ake suna ne iri ɗaya amma ba iri ɗaya bane laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir wani tace aqida ta ahlus sunna wal jamaa a takaici Allah mulkin sarki bayan Allah ɗan aljanna suna ganin Allah haka mazo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari haka ayoyi suka tabbatar cewa ɗan aljanna za su ga Allah kamar yanda wata yake kotowa ranar sha hudu ko sha biyar haka za su ɗauka su ga Allah marfakin sarki kuma Allah zai musu wannan albashir ya ce wannan shi ne ziyadar da aka ce za a muku a lillafi na asanin husna wa ziyada ana za mu dakata insha Allah ta'ala abin da muka kokari dai Allah ba mu lala wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi